بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله ثم التتيم وهو آخر مراتب الحب وهو تعب وهو تعبد الحب وهو تعبد المحب لمحبوبه يقال تيمه الحب إذا عبده ومنه تيم الله أي عبد الله وحقيقة التعبد الذل والخضوع للمحبوب ومنه قولهم طريق معبد أي مذلل قد ذللته الأقدام فالعبد هو الذي ذلله الحب والخضوع لمحبوبه ولهذا كانت أشرف أحوال العبد ومقاماته هي العبودية فلا منزل له أشرف منها وقد ذكر الله سبحانه أكرم الخلق عليه وأحبهم إليه وهو رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أشرف مقاماته وهو مقام الدعوة إليه ومقام التحدي بالنبوة ومقام الإسراء فقال سبحانه وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا وقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وفي حديث الشفاعة اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فنال مقام الشفاعة بكمال عبوديته وكمال مغفرة الله له والله سبحانه خلق الخلق لعبادته وحده لا شريك له التي هي أكمل أنواع المحبة مع أكمل أنواع الخضوع والذل وهذا هو حقيقة الإسلام وملة إبراهيم التي من رغب عنها فقد سفه نفسه قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيها نفسه ولقد استقيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون ولهذا كان أعظم الذنوب عند الله الشرك والله لا يكبر أن يشرك به وأصل الشرك بالله الإشراك في المحبة كما قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب فأخبر سبحانه أن من الناس من يشرك به فيتخذ من دونه ندا يحبه كحب الله وأكبر أن الذين آمنوا أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم وقيل بل المعنى أنهم أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لله فإنهم وإن أحبوا الله لكن لما أشركوا بينه وبين أندادهم في المحبة ضعفت محبتهم لله والموحدون لله لما قلصت محبتهم له كانت أشد من محبة أولئك والعدل برب العالمين والتسوية بينه وبين الأنداد هو في هذه المحبة كما تقدم
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka in uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin modibbo da ke nan kofar kaura a cikin garin katsina a wannan yammaci na talata da laraba yau uku ga watan rabi'ul awwal hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1442 wanda kuma yake daidai da ashirin. ga watan goma shekara ta 2020 a wannan majalisi da muke karatu a cikin littafin nan mai suna adda'u waddawa ko kuma aljawabul kafi liman sa'ala an addawa shafi na babban malamin nan al-imam Shamsuddin Abubakar Muhammad ibn Abubakar ibn Qayyim al-Jawziyyah rahimahullah a wannan shi ne darasinmu na 131 cikin wani littafi a jerin darussanmu kuma wannan shi ne na 308 kafin mu shiga karatu akwai ɗan uwanmu da muke zuwa nan duk sati duk karatu da shi ɗan uwa malam rashid talhat allah ya yi wa mahaifiyarsa rasuwa jiya jiya litinin saboda haka a sata addu'a allah subhanahu wata'ala ya gafarta mata Allah ya jikanta da rahama ubangiji ya yafe mata Allah ya kyautata ya haskaka makwancinta Allah ya yalwata mata kabarinta Allah ya sa aljanna ce makomarta Allah ya bawa ƴan uwa da dangi hakuri da juriya ubangiji ya ba su lada akan haka mu kuma Allah subhanahu wataala ya cika mana da imani eh to ai da takwas ya ce mu to dan bai zo ba sai kara akwai wasu tambayoyi da za mu ansa kafin mu shiga karatu akwai waɗanda suka rubuto tambaya asusu ne na taimakon kai da kai na jami'ar umar musa 'yar aduwa da suka rubuto suna tambaya game da matsala kamar haka suke cewa wannan kungiya mai suna a sama tana da mambobi da yawansu ya zarce 500 suna tattara kudadensu domin yin kasuwanci a tsakaninsu sana a samu riba a raba kowa gwargwadon abin da ya mallaka na uwar kudi a duk ƙarshen shekara to tambayar da suke yi shine a shin ya halatta memba ya kawo kudinsa daban ko ya ba mai abin saidawa a kasuwa da sunan shigar ciniki wato advance ko kuma deposit sannan ya nemi kungiya ta cika mishi sauran sauran kudin don mallakar abin da yake so mota ko fili ko gida wato suka ce misali idan memba ya ba da biyar. kungiya ta cika masa 500,000 a saya masa gida na miliyan ɗaya to suke cewa idan haka ya halatta yaya za a yaya za a aza masa yaya za a aza da kuma raba ribar da aka samu a wannan kasuwanci tsakaninsu akan jimillar kudin koko akan abin da kungiyar ta cika kawai sannan tambaya ta biyu ya halatta kungiya ta saya bambanta kuma ta dora masa riba akan biyan kudin ko kujeran makka ko ta umara ko tikitin jirgi zuwa wata ƙasa ko biyan biya wa mamba kudin haya na gida ko shago ko kuma kudin yanar gizo-gizo ko kudin aikin leburori da sauransu dai waɗannan su ne tambayoyin da suka jero a nan su ta farko da suke cewa memba ya bada wani kudi su kuma su cika masa wato ya bada wani zafazit su kuma su cika kudin to idan ya halatta shin ya za a dora ribar ko kuma ya za a raba ribar abinda muka sha faɗa kuma malamai suke faɗa a koyaushe a duk wani kuɗi da zaka ba da zaka duk wani abu da zaka biya wa mutum kuɗinsa wato yayi cinikinsa kai ka biya masa kuɗin to wannan sunan shi bashi ba sunan shi ciniki ba inda shi yayi ciniki kai kuma ka ɗau kuɗi ka biya to ka bashi bashin kuɗi ne saboda haka in ya tashi dawo maka da abin da ka bayar zai dawo maka da shi daidai wa daidai ba zai ƙara maka koda sisin kwabo ba abin da ake kira kasuwanci shine ka sayi abin in ka mallaki abin ka sayar masa to nan kana da ikon ka ƙara ko nawa kake so wato idan yana son gida ku sayi gidan shi kuma ku sayar masa da dukkan ribar da kuke so ku kara masa in kun sayi gidan miliyan ɗaya kuka ce ba ku miliyan ɗaya da dubu ɗari ko da dubu ɗari biyu ko ma da rabi kuka faɗa duk yadda kuka ga dama wannan kayan ku ne kuka mallake shi kuna da ikon ku sayar da shi ku ci ribar yadda kuke so amma wani ya yi ciniki da sunansa ya ce ka biya kuɗin kai kuma ka biya kuɗin kuma ka ce ka saya masa wannan ba kai ka saya masa ba rance ka ba shi ya saya saboda ka kayansa ne ba kayanka ba ne ba ka da ikon kuma ka ɗora wani abu a kai ka ce riba ce a nan abinda duk za ka ɗora ba sunan shi riba ba sunan shi riba saboda ka baya halatta saboda ka in dai kamar yadda kuka rubuta a nan shi ne cewa shi zai ba wa mai kayan zai yi ciniki ya ba wa mai kayan wani abu deposit ko ku zo ku cika kuɗin to wannan ba sunansa ciniki ba ba ku da ikon ku ƙara masa ko kwabo amma idan ku kuka biya kuɗin abin gidan kuka mallaki gidan ya zama naku ne to kuna da damar ko nawa kuka dora masa babu maganar riba anan sai dai riba wace ta yi yawa ko ta yi kaɗan kun taimake shi ko ba ku taimake shi ba kun dora masa daidai wa daida to zan ko kun taimake shi kamar yadda kuka ce a asusu ne na taimakon kai da kai idan kuma kuka hada kuka sa masa riba da yawa to kun ga ba ku so taimakonsa ba sauraka wannan shi ne sauraka dukkan tambayoyin da kuka yi akan haka za ku fahimci ansar su cewa ya halatta ko bai halatta ba in tikitin jirgi ne in biyan kudin mene ne in ma mai in gidan haya ne ku kama gidan haya ba shi ya kama gidan haya ba a bashi gidan haya ku biya masa kudin wannan bashi kuka bashi amma in yace ina son gidan haya kuka je kuka kama aka ba da rasid da sunan ku ku kuka kama gida to kuna da damar ku ba da shi haya ko nawa ne kuna da dama ku dora ko nawa ne wannan shine ka'idar yadda take don abinda baka mallake shi ba baka da damar ka sayar ma da wani ballantana ka yi tunanin riba kaɗan za ka ci ko da yawa ko an samu ya za a raba wannan riba an bi ta hanyar da ta dace wajen yin cinikin kun saya ko kun karɓi hayar sannan kuka bashi to duk abinda kuma aka samu na riba da yawansa da kaɗan ɗinsa duk wannan ganin damanku ne ko za ku iya yakance kaɗan za ku sa masa ko da yawa za ku sa masa amma a yadda kuka rubuto tambayar yadda na fahimce ta to shi ne zai je ya yi cinikin ku ne zai sanar da ku ku biya sauran cikon kuɗin sannan sai kuke ganin kamar ku kuka saya masa kayan ku ne kuma kuka sayar masa to yanzu ribar a ɗari biyar za ku ci ko kuma a miliyan ɗaya za ku ci wanda tun daga farko ma ginin ba a yi shi daidai ba ba a ɗora shi akan harsashi da ya dace ba saboda idan har ku kuka biya ku kuka yi cinikin da kanku kuka biya da kanku to wannan kuna da damar ku dora riba ko nan kuka ga dama sawa'un kun kalli abin a matsayin miliyan ɗaya ko kun kalli abin a matsayin dubu ɗari biyar wannan duk naku ne kuna iya tarayya ku da shi kuna iya tarayya ku da shi ku mallaki abu wato gida ne zai saya shi kaɗai ba zai iya saya ba sai ku ce to kuma za ku zo ku shiga cikin harkar cinikin ku saya tare da shi sauraka ku biyu aka sayarwa gida ba shi kadai ba an tashi ma rubuta takardar sayar da gida an sayarwa wani da kungiya kaza sauraka kuna da rabin haƙƙi a cikin gidan shi bayana da rabin haƙƙi to anan kuna iya sayar masa da rabin haƙƙin ku anan kuma duk yadda kuka so ku dora ribar ku babu ruwan shari'a akan kun sa masa kadan kun kalli dubu ɗari biyar ɗinku ne ko kun kalli miliyan ɗaya wannan kuka ga dama duk za ku yi duk abin da kuka yi so ila iyaka kawai in kuka duba cewa asusu ne da kuka gina shi don taimakon kai da kai to ba daidai ba ne kuma ku tsula masa kuɗi da yawa sai ku bashi gwargwadon yadda zai ji cewa an taimake shi wato wannan yana iya yiwa ku mallaki abin ko biyu yana iya yiwa mutane biyu su mallaki abu daya dukkanin su haƙƙin su ne a cikin wannan abu amma ba shi ya mallaka shi kadai ba sannan ku kuma ku ce kuna da wani abu za ku dora masa akai in a karan farko kuka je to zaka sayi gida ba ka isa kai ɗaya ba to za mu haɗa kai da kai mu saya haka in aka tashi ciniki mutum biyu ake sayarwa da ko da takardar gidan za a rubuta da sunan da sunan ku ku duka daga baya ku kuma ku sayar masa da kasanku da kuke da shi a ciki to nan kuma duk riba da kuka ga dama ku dora wannan ya halatta akwai wanda yake tambaya game da littafin musnad na imam ahmad cewa shin ya gabaci littattafan ummahatul kutub wato al-kutubus sitta ne ko ko a'a musnad imam ahmad ya riga al-kutubus sitta al-kutubus sitta su ne littafin imam al-bukhari da muslim imam an-nasa'i da abu dawud da tirmidhi da ibn majah waɗanda su ne ake cewa al-kutubus sitta to imam ahmad kusan malamin waɗannan ne ka ce malamin malamansu ne wato yana imam abu dawud almajirin almajirin imam ahmad ne haka nan bukhari almajirin imam ahmad ne sau da almajiransa ne su masu alkutubu sita ɗin a bayansa suka zo sau haka musulun imam ahmad ya rigaye su sai da aka rubuta sannan aka rubuta sauran kutubu sita wani da yake tambaya game da yana tsaron shago ne na wani sannan kuma yana da wani kaso da ake bashi daga cikin ribar to duk sanda aka aka yi lissafi yana da wani kaso a cikin a wani percentage a cikin ribar da aka samu to shi da yake tambayar ya zai fitar da da zakkarsa da cewa kudin ba sa hannunsa wato kamar suna hannun mai shagon to ya zai fitar da zakka mai zagon zai baka lissafi ya baka lissafi kudinka yanzu kaza ne idan har kudin nan suka kai lissafi to sai ka fara lissafi daga lokacin shekara in ta zagayo musu suna nan ba su ragu ba ba su yi ƙasa da nisabi ba to za ka fitar musu da zakkarsu za ka ba da ɗaya bisa arba'in na wannan abin da ka mallaka sauraka kudinka kudinka ne ba zai shiga cikin lissafin zakkar shi mai shago ba tunda ya riga ya mallaka maka naka ne kai kuma in ka tashi zakka ba za ka kalli kayan mai shago ba ka yi lissafi da shi tunda ba naka ba ne sauraka iya abin da yake naka shi za ka yi lissafi in ya kai lissafi to ba daga lokacin da ya kai lissafi ne za ka fi da zakka ba sai shekara ta zagayo ma wannan kudin bai ragu ba in ka kwashi wani abu a ciki ya yi ƙasa shi kenan ya yi ƙasa da nisabi ba za ka fidda masa zakka ba sauraka sai sai idan ya kai nisabi kuma ya shekara wani ya kawo wani hadisi ya ce mai ingancinsa ƙalar rasulullah sallallahu idan qara'tum al-fatiha faqra'u bismillahir rahmanir rahim fa innaha ihda ayatiha ce rawahu ad-darqutni wa sawwaba waqfa to da ya duba abin da ya rubuto ai ya gaya masa ingancin hadisin ko ya inganta ko bai inganta ba a cikin rubutun da yi ban san ina jin bai fahimci wa sawwaba waqfa hudun ba wa sawwaba waqfa wato darqutni yana gaya maka wannan hadisin bai inganta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba maganar abu huraira ce maganar abu huraira ce shine yake cewa idan kun karanta fatiha to karanta bismillah domin yana daga cikin ita ɗaya ce daga cikin ayoyin fatiha wannan maganar ta abu huraira ce ba ta annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ka ka rubuta a cikin takardar haka yake a malam yana yi mana magana a game da matakan soyayya to shi ne ce faslun thumma tatayyum sana daga cikin soyayya matakin soyayya akwai matakin da larabawa suke kiransa at-tatayyum wa huwa akhiru maratib al-hubbi shine kololuwar soyayya wato an kai mataki na ƙarshe a soyayya shine at-tatayyum وهو تعبد المحب لمحبوبه an kai matakin da masoyi zai kai ga bautar masoyinsa saboda tsananin soyayya yuqalu tayyamahu alhubbu idha abbadahu sukan ce wani so ya bautar da shi sai su yi amfani da kalmar tayyama wai ma'ana abbada wato tsananin soyayya ta sa har ya zama kamar bawa ga wanda yake so wa minhu daga wannan kalmar at-tatayyum ne aka samo taymullahi ay abdullahi taymullahi ay abdullahi wa haqiqatu ta'abbud to malai yace haqiqanin bauta az-zullu wal khudu'u lil mahbubi az-zullu wal khudu'u lil mahbubi shine kaskantar da kai kankantar da kai ga kaskantar da kai da kankantar da kai ga wanda kake so ka zama a gaban wanda kake so ba komai ba dukkan wani abin da yake so yayi da kai zaka amince zaka yarda yayi maka duk abin da zai saka kuma zaka yi duk umarnin da ya baka zaka bi wanda shine asal shine asalin bauta saraka bawa a gaban wanda yake bauta masa yana kaskantar da kansa ya kankantar da kansa gaban shi ya yarda da dukkan wani wulakanci don ya biya masa bukatarsa wannan ita ce bauta shi yasa cikin maganganun larabawa sukan ce tariqun mu'abbad ai tariqun muzallal hanyar da aka hora ta saboda tafiya akan ta idan ta ta horu za a zo a wuce salin alin ba tare da an wahala ba kaga su kai amfani da kalmar mu'abbad ita da sun nuna muka cewa hanya ce da ta riga ta horu ba wani wanda zai bi hanyar ya sha wahala ba ta wahalar da mai binta to kaga sun yi amfani da kalmar al'abd da suka ce al-mu'abbad saboda hanyar ta zama ba ta da wani abin da za a ce tana yi na wahalar da mai sanya bita babu wani abu mai wahalarwa a kanta ai zallalatul aqdam hanyar da tafiya da wato digadigai ko sawu na matafiya ya horar da ita فالعبد هو الذي ذلله الحب والخضوع لمحبوبه haka al'abdu bawa shine wanda soyayya ta kaskantar da shi ta kankantar da shi gaban masoyinsa ولهذا كانت اشرف احوال العبد ومقاماته هي العبوديه shi yasa mafi daukakar matsayin bawa a gurin Allah subhanahu wataala mafi daukakar matsayi da bawa zai samu a gurin Allah subhanahu wataala shine zamanto bawan Allah ya zamanto bawan Allah to ya kai matuƙa kenan a ce da shi bawan Allah ne abdullahi ne fala manzila lahu ashrafu minha babu matsayin da yake wannan ka zama abdullahi bi ma'ana abidul lillahi bi ma'ana mu'abbadul lillahi ka zanto wanda yake ya horu da bin umarnin Allah da kiyaye haninsa ya horu da kaskantar da kai gaban Allah subhanahu wataala ya horu da soyayya da ƙauna ga Ubangiji subhanahu wata'ala da umarninsa da haninsa to ka zama cikakken bawan Allah wannan matsayi ne da babu wanda ba wani matsayi da ya kai shi duk wani matsayi da za a kira bawa da shi to ƙasa da yake da a ce da shi bawan Allah shi yasa malam yace wa qad zakara Allah subhanahu akramal khalqi alaihi wa ahabbahum ilaihi wa huwa rasuluhu محمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أشرف مقاماته كتوى الله سبحانه وتعالى يا أبتي wanda yafi kowa matsayi yafi kowa girma a wajensa wanda yafi so sama da kowa shine manzonsa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambace shi da ubudiyya cewa bawan Allah ne fi ashrafi maqamatihi a wuraren da suke mafi girma makamin da yake da ya taka mafi girma a gurin kuma Allah sai kira shi da bawa dan ya nuna maka babu wata sifar da za a kira shi da ita da tafi wannan wahiya maqamud da'wati ilayhi maqamin kira zuwa ga Allah subhanahu wataala wa maqamit tahaddi bin nubuwati da kuma maqamin kalubale kalubale da annabci wa maqamil isra'i da kuma maqamin isra'i waɗannan makamat ne matsayi ne matsayi matsayi ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya taka wanda suke na koli to amma duk da haka da Allah ya zo wasafta wannan matsayi sai ya wasafta annabi sallallahu alaihi wasallam da bawa dan ya nuna cewa wannan matsayi babu babu wanda zai kai shi sai wanda ya cika ubudiyya ga Allah subhanahu wataala ya nuna shi bawa ne ga Allah subhanahu wataala ta kowane bangare a maqamud da'awa Allah subhanahu wataala cewa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada wa annahu kuma yadda al'amarin yake yayin da bawan Allah ya tsaya yana kiransa yana bauta masa kadu ya kununa alaihi libada aljanu qiris su yi cincirin do a kansa a nan kaga makami ne na da'awa makami ne na da'awa na kira zuwa ga Allah subhanahu wataala na bautar Allah subhanahu wataala a wannan gurin Allah subhanahu wataala ya sifanta annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa bawan Allah ce abdullahi bai sifanta shi da wata sifa bai ce habibullahi ba bai ce mustafa mustafahu ba sai sifanta bai ce khalilullahi ba sai ce da shi abdullahi domin wannan ita ce sifa ta kolin koli a ce da annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi hakanan a makamun tahaddi inda Allah ya ce wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi idan kun kasance cikin kokonto game da abin da muka saukar wa bawanmu kaga sai Allah ce bawanmu yana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam to ku zo da wata sura kwatankwacin sa kaga anan kalubale ne Allah subhanahu wataala yake yi wa larabawa game da alqur'ani game da annabcin annabi sallallahu alaihi wasallam in suna shakka game da alqur'ani wanda Allah ce zalikal kitabu la raiba fihi babu kokonto a cikin sa ma'ana ba wanda za a yi kokwanto ne akan cewa daga Allah yake ba ba kuma za a yi kokwanton wani abu a cikinsa ba to in ko kuna kokwanton cewa daga Allah yake to ku zo da wani abu ku zo da wani wani wata sura kwatankwacinsa to kaga anan Allah subhanahu wataala sai ya sifanta annabi sallallahu alaihi wa sallam da bawanmu dan ya nuna maka wannan ita ce mafi wato shine mafi kololuwan mukami da da annabi sallallahu alaihi wasallam ya taka hakanan a maqamul isra tafiyar dare da Allah subhanahu wataala yayi da shi yaje ya dawo cikin dare kafin asubahi shine tafiyar da yayi da shi zuwa baitul maqdis daga daga daga dakin ka'aba zuwa baitul maqdis Allah ce subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjidil harami ila al-masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu ce tsarki ya tabbata ga Allah wanda ya yi tafiyar dare da bawansa cikin dare tafiyar dare da bawansa cikin dare min almasjid alharami daga masallaci mai alfarma shine nan garin makka ila almasjid alaqsa zuwa masallaci mafi nisa shine masallacin qudus to kaga wannan wani abun mamaki ne da bai taba faruwa ba a tarihin dan adam ya faru ga annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin dare Allah subhanahu wataala ya tafiya da shi wannan matsayi babban matsayi ne da babu wanda ya taba samun cikin halittun Allah amma kuma duk da haka sai Allah da ya tashi ba da labarin sai ya sifanta annabi da bawansa ce bi abdihi da ya nuna maka wannan shine kororuwar mataki da ya taka na ubudiyya wanda har ta kai ubangiji subhanahu wataala ya masa tagomashi da wannan tafiya cikin dare to haka na a wurare daban-daban da Allah subhanahu wataala ya magana akan saukar da alkur'ani da shi ma wata gagarumar ni'ima ce da dan adam bai taba samun irin ta ba tun kafuwar duniya kuma zai taba samun irin ta ba har Allah ya nadi kasa shine saukar da alkur'ani ga annabi sallallahu alaihi wasallam aka tashi wannan batu sai Allah ya fade shi da sunan ya sifanta annabi da bawansa tabarakallazi nazzala al-furqana ala 'abdihi تبارك الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للآلمين نذيرا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا كاغا مقامي ني بابا نسوكر da alqur'ani amma Allah sai sifanta annabi sallallahu alaihi wa sallama da cewa bawansa bawansa bawansa to kaga ashe wannan shine mafi girman abin da zaka sifanta annabi sallallahu alaihi wa sallama da shi babu sama da wannan dukkan wani abin da zaka yi na yabo duk wani abu da zaka yi na yabo to bai kai ka sifanta annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa bawan Allah ne ba ba zai kai wannan matsayi ba shi yasa a cikin tahiyar da muke yi a sallolinmu biyar da ma sallolinmu na nafilfilu idan muka tashi in muka tashi yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam sallama da kalmar shahadar da muke yi a ciki bawansa muke cewa shahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu abduhu wa rasuluhu shi yasa a hadisin umar wanda imam al-bukhari ya rawaito da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la taquruni kama atratin nasara isa ibn maryam inma ana abdullah faqulu abdullah wa rasuluhu dauci kada ku kururuta lamarina kada ku kuzuzuta al'amarina kamar yadda nasara suka yi wa ɗan maryam har ta kai su ga cewa Allah ne ko ɗan Allah ne ko ɗayan uku ne kada ku kuskura ku yi irin wannan innama ana abdullah ni kawai bawan Allah ne ce ni kawai bawan Allah ne faƙulu don haka kuma ku ce abdullahi wa rasulu bawan Allah manzansa babu wani abin da zaka faɗa na yabo da kirari da kwarzanta annabi sallallahu alaihi wasallama da ya kai waɗannan kalmomi guda biyu abdullahi wa rasulu duk wani abin da zaka faɗa in zaka cika takaddun duniya da yabo to baka ba za ka wuce waɗannan kalmomi ba a yaban annabi sallallahu alaihi wasallam idan wani ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi wa rasulu to ya gama yabansa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi son wannan sama da komai shi yasa Allah ya zabi ya sifanta shi da waɗannan sifofi na ubudiyya haka annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake faɗa duk tasarrufat din sa da yake yi duk tasarrufat din sa da yake yi yana yi ne bi muqtadal ubudiyya jira kawai yake ji me Allah yake ayi kawai shi zai duk abin da zai yi baya gaban kansa sai ya jira umarnin Allah sai ya nemi abin da yake shi Allah yake so to wannan shine tamamul ubudiyya cikar ubudiyya da babu wanda ya kai ta babu wanda ya same ta sai shi shi yasa malai yace wa fi hadithish shafa'ati a cikin hadisin shafa'a hadisin Anas da Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito lokacin da halittu suke neman wanda zai cece su Allah subhanahu wata'ala ya musu hisabi kowa ya san makomarsa dan aljanna ya tafi aljanna Allah ya sa muna ciki dan wuta su tafi wuta Allah ka kiyashe mu a daidai wannan lokacin da dukkan halittu za su firgita su tsorata su razana suna cikin wani hali na dimuwa idan suka je gurin annabawa ba su samu biyan bukata ba ƙarshe za a ce da su izhabu ila muhammadin abdin gafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara ku tafi zuwa muhammadu bawa ne bawa ne da Allah ya gafarta masa abinda ya gabata da abinda ya jinkirta da laifinsa kaga anan maqamu shafa'ati ne ash-shafa'atul uzma ceto mafi girma da za a yi a lahira shi ne ceton da babu mai yinsa sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wanda zai ce ana laha ana laha to a daidai wannan gaba sai aka sifanta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da abdin abdin ghafarallahu bawa da Allah ya gafarta masa don haka annabi sallallahu alaihi wasallama yana takama da ubudiyarsa ga Allah subhanahu wataala yana takama da wannan kuma wannan shine matsayin da ya taka da ba wanda ya taka shi dukkanmu nan bayan Allah ne halittarsa ne mulkinsa ne sai yadda ya ga dama ya yi da mu amma matsayin ubudiyar da annabi ya taka mu mu taka ta ba za mu kuma taka ta ba ba za mu iya ba Allah keɓance shi da wannan to shi ne yake cewa fanala maqama shafa'ati bi kamali ubudiyyatihi wa kamali maghfiratillahi lahu wato a wannan hadisi ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu matsayin wannan ceto mafi girma da zai yi wa halittu saboda cikar ubudiyyarsa bautarsa ga Allah cikar zamantowarsa bawa ga Allah da cikar gafara da ya samu daga Allah subhanahu wataala saboda haka ghayatu dhulli مع تمام المحبة وانا اتشسو العبادة عبادة شيني غاية الذل والخضوع متجا كي متقا وجن قسقن تدكي دقنقن تكنسا تارد تككير سويا وانا شيني بوتا وبين ابن القيم أشكل نونية سيكشا وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان وعبادة الرحمن بوتر ألا برحمة شن غاية حبه إسامتك وجنسنسا إسامتك وجنس سويرسا ma zulli abidihi tare da kaskantar da kan mai bautar Allah huma qutbani waɗannan su ne ginshiƙai biyu wa alaihi ma falakul ibadati da'irun dukkan wata bauta da kake wa Allah to tana kai komo ne akan waɗannan akan waɗannan kudubai guda biyu akan waɗannan rukunai biyu tsananin soyayya da tsananin kaskantar da kai dukkan wata wani abu da za ka yi na bautar Allah to ya zanto a cikinsu akwai wannan sallarka azuminka zakkarka hajjinka sadakarka sada zumuncinka dukkan wani abu da za ka yi ya zanto a ciki akwai tsananin ƙaunar ubangiji su bani wata'ala da ƙasƙantar da kai gare shi wa madaruhu bil amri amri rasulihi la bil hawa wan nafsi wash shaitani ce kuma makomar dukkan wata ibada shine umarninsa umarnin Allah da umarnin manzansa labil hawa ba da san zuciya ba ko da san rai ko kuma da bin tafarkin shaidan to wadda ita ce hakikanin soyayya kuma wadda ita ce kololuwar soyayya in ta kai mataki na ubudiya to dukkan wani wanda za ka yi ma wannan ba Allah ba to ka fahimci cewa kana bautar sa ne ba Allah kake kana bautar wani Allah ne duk wani wanda zaka nuna masa ƙarshen soyayya ka nuna masa ƙarshen kankantar da kai ta yadda ko menene zaka iya yi a dalilin sa ko menene zaka iya bari a dalilin sa to babu shakka wannan ka bashi matsayi ne na bauta a matsayin bautar sa kake ba bautar Allah Allah ake ba wannan والله سبحانه خلق الخلق لعبادته وحده لا شريك له الله يا halicci halittu duka dan su bauta masa ba shi da abokin tarayya allati hiya akmalu anwa'il mahabba wanda bauta ita ce mafi kamala mafi cikar nau'ukan soyayya ma akmali anwa'il khudu'i wa dhulli tare da cikar wato tare da mafi cikar nau'ukan kaskantar da kai da kaskantar da kai ga Allah subhanahu wataala wa hadha huwa haqiqatul islam wa millatu ibrahim allati man raghiba anha faqad safiya nafsa kuma wannan shine haqiqanin musulunci kuma addinin annabi ibrahim wanda duk wanda ya kyamace shi ko ya kishi to wanda bai san ciwon kansa ba babu wani wanda zai ki addinin annabi ibrahim wanda shine miƙa wuya da saduda da da saranda ga ubangiji subhanahu wataala sai wanda bai san ciwon kansa ba wa man yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsahu wa laqad istafaynahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamina salihin Allah ce wane ne Allah ce babu wani wanda zai ki addinin annabi ibrahim sai wanda bai san ciwon kansa ba wa laqad istafaynahu fid dunya kuma haƙiƙa mun zabe shi mun zaɓi annabi ibrahim a nan duniya wa innahu fil akhirati lamina salihin kuma a lahira lalle yana cikin mutanen kirki iz qala lahu rabbuhu aslim ka tuna lokacin da ubangijinka ya ce da shi ka miƙa wuya qala sai ya ce aslamtu lillahi rabbil aslamtu li rabbil alamin na miƙa wuya ga ubangijin halittu ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب Ibrahim da da Yaqubu suka yi wasiya da wannan addinin ga ƴaƴansu ya bani ya inna allaha astafa lakum ad-din cewa ya ku ƴaƴana lalle Allah ya zaba muku wannan addinin fala tamutunna illa wa antum muslimuna kada ku kuskura ku mutu sai kuna musulmi am kuntum shuhada id hadara yaqub al-maut ko ku kuna nan lokacin da mutuwa ta zo ma yaqubu id qala li banihi yayin da yake cewa yayin da ya ce wa ƴaƴansa ma ta'buduna min ba'di mai za ku bauta wa bayana qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun suka ce za mu bauta wa abin bautarka kuma abin bautar iyayenka Ibrahim da Ismail da Ishaq abin bauta ɗaya kuma mu masu miƙauya ne gare shi sauraka ashe kaga cikakkiyar miƙauya ga Allah subhanahu wata'ala da miƙauya ga umarninsa da haninsa wannan shine musulunci wanda duk ba zai miƙa wuya ga Allah cikakkiyar miƙa wuya ba to wanda bai san ciwon kansa ba bai san ciwon kansa ba bai san abin da ya dame shi ba miƙa wuya ga Allah miƙa wuya ga umarnin Allah da hannun Allah umarnin manzo sallallahu alaihi wasallam da hannun manzo sallallahu alaihi wasallam da bin umarnin su cikin kauna da soyayya da girmamawa ba cikin tilas tilastawa ba kada ka yi abu wanda ya danganci addini saboda kawai ka taso kaga ana yi ko saboda kana jin kana tsoro kana gudun a ce kai ba ka yi wanda ta sa kake yi haka kakan zo sallah don kaga ana yi kai ba kuma kana gudun a ce ba ka sallah azumi ya zo kana haƙuri ka haƙurƙurtar da kanka a yi azumi da kai don kada a ce ba ka yi kana yin shi adatan to wannan babu cikakkiyar soyayya ka yi shi zuciya kana cike da ƙauna imanin wahti saban annabi yake faɗa kana mai imanin cewa Allah ne ya ce a yi wannan abu kuma shi yasa nake yi ba ganin idan wani yasa nake yi ba ba tsoron wani yasa nake yi ba hakanan abinda zai zaka bari na haramun kana barin sa dan Allah ne ce ka bari dan tsoron tsayuwa gaban sa ranar gobe kiyama ba dan tsoron kada mutuncin ka ya zube ba ko kada ka hadu da wata tashin tashina ko wata ukuba ko ko dauri wannan zai saka bar abin a'a ko kuma a'a ka bar shi dan kawai zai cutar da kai a lafiyarka a tunaninka aka bara ka bar shi dan kai lafiyarka za ta tabu to wannan duk babu cikar ubudiya ga Allah subhanahu wataala haka ana san mutane mutum musulmi ya zanto koyaushe mai cikakken miƙa wuya ne ga Allah subhanahu wataala a za mu tsaya a nan sai bayan an kira sallah insha Allah za mu ci gaba sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh